الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da bakwai ga watan august shekara ta 2011 wannan shine kasar na sha takwas daga cikin jerin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muke karantawa daga littafin umdatul tafsir anil hafiz min kafirin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu har yanzu muna tafsirin bismillah ar-rahman ar-rahim a inda a jiya muka ji bayani dangane da cewa shi sunan Allahu suna ne na Allah madaukakin sarki wanda duk sauran sunaye suke biyo baya domin su ainihin yi bayani a kan shi sannan muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah yana da wasu sunaye guda 99 duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna tare da cewa kamar da muka faɗi lissafin su ya zo a cikin waɗansu riwayoyi waɗanda malamai suka bayyana cewa haƙiƙa waɗannan sunaye Allah bai bayyana su a dunkule a wuri ɗaya a cikin wata aya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bayyana su a dunkule a cikin wani hadisi ba sai dai malamai sun yi ƙoƙari yadda suka ta bincike bincike na ƙarshe kamar da na faɗi a iya sani na shine binciken da babban malami malam salih abul usaimin yayi ya tsuntsunto waɗanda ya iya domin a jin irin wannan falala to tana fa'idantar da lallai ko kuma ka tashi kai wani namijin aiki sau da haka tashi za ka kai ta karatun alkur'ani tana samun waɗannan sunaye da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ka samu idan ka ainihin wato yi aiki da su to za ka samu wannan ɗaukaka sai dai abin da nake tsoron mutane kan su kuskura fahimta shine ba a cewa sau'in ka haddace su baki daya ko sai in ka san su gaba daya ana nufin kowane daya daga ciki na waɗannan sunaye yana da wannan daraja ta samar maka da ita ainihin rahama din ina fata an gane ma'ana domin in ba haka ba zai zama lazimi kenan kuma a bayyana maka su tunda ba za a kallafa maka abin da yake kuma ba za ka iya ba amma daga cikin waɗannan sunaye da za ka bibi ayoyin alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kana samo su kana aiki da su kana fahimtar su kana karanta su kana tawassuli kana roƙon Allah wannan daraja za ta tabbata gare ka sai malam yace wa huwa ismun lam yusanna bihi ghayruhu tabaraka wa ta'ala sunan Allah Allahu dinna wani suna ne wanda yake ba a taɓa ambaton wani da shi ba duk yau ta kafirai ba ka taɓa jin sun ɗauki wani gunki ko wani abin bautawa sun sa musu suna Allah ba sai dai ka ji sun kira shi da rabbi ko kuma wani abu makamancin haka amma kalmar Allahu dai to wannan ta ka ɗauki ne da Allah ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فيذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له aka samu ainihin wato wasu malamai suka ce asalin wannan sunan yadda ka gan shi Allahu to haka ita Allahu ba an tsago shi daga cikin wata kalma ta ainihin larabci ba ne ina fata an gane وقد نقل القرطبي عن الشاطبي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم واتو الإمام القرطبي يا باب العبار إلى أن مجانا دقى الإمام الشافعي دا الإمام الخطابي دا كما إمام الحرمين دا غزالي دا يدن سمع وروي عن الخليل وسيبويه أما يسمون يما لمن نهو والإمام الخليل وسيبويه سيتي واسكي أن الألف واللام فيه لازمة ألف دلام دا سكي شبتكين في لازمين مثال ينزسون الرحمن وأنا إيه تشري ألف دلام يبنى رحمن فأما سنن الله ألف دلام دل لازمين باء تشريسو أبن دا يما مغانا تنفي كيرا فيما لم يكن تشريه قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ذاك جميل كفنت يا الله ولا تقول يا الرحمن أما ذاك سوى يا الرحمن ما فات عن ذلك سيرك يا الله amma in ka zo don ar-rahman sai ka ce ya rahman ba ka sanya alif da lamin din amma ka ga kenan kuma a ka'idar larabci ba zai yi ka kira ya din harafin nida ka hada da alifin da lamin ba to amma ka ga da yake Allahu din alifin da lamin din lazima ce ita dole ko ka kira ka hada tare da ita din shi ne abin da malai yake bayani sai ce wa laila annahu min aslil kalima lama jaza idkhalu harfin nida ala al-alif wal lam yace kaga baban ya kasance asalin alifin da lamin din a cikin asalin kalmar Allahu din suke ba to ai da ba zai yi a shigar da harafin nida ya sannan kuma a ga alif da lamin ba misali za ka ce ya yalad amma ba za ka ce ya alwalad ba ya kitab ko misali makamancin haka amma ba za ka ko an fahimta ya allahu kaga ba alif jalal amma ba za ka ce ya al'aziz ba sai dai ya aziz idan ya din ta shigo to dole ka cire alif jalal amma game da haƙƙin allahu dole a batta wa qila innahu mushtaq sai dai kuma wasu malaman sun ce a shi sunan Allahu din yana da inda aka tsago shi a larabci wastadallu alaihi bi qawli ru'yata ru'yata al-hajjaj suka kafa hujja da maza mai wani mawaki mai suna ru'yata al-hajjaj eh ru'bat al-hajjaj ru'bat al-hajjaj ru'ba ibn al-hajjaj ru'bata ibn al-hajjaj yace lillahi darrul gham eh ila hada wannan nasu shine ajjaj eh ajjaj ru'bata ibn al-ajjaj yace lillahi darrul ghamiyati al-mudda sabbahna wastarja'na min ta'allihi yace lillahi darrul ghamiyati al-mudda alherin Allah ya kai wa matan nan mawaƙa masu yabo sabbahna sun yi tasbihi wastarja'na kuma ainihin sun yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min ta'allihi saboda bauta mini da suke yi mawaƙi ne ke faɗin haka ba mawaƙi ne na abin nan ba na musulunci da lokaci a mawaƙa ne cikin mawaƙan jahiliya ina fata an gane wato yana yaba musu ne saboda yaban shi da suke yi har ya kai suna tasbihi gare shi kuma madadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta musulunci to shi suke faɗi a matsayin inna lillahi din shi ne ma'ana kamar ru'uba to yanzu in zaka cire inna lillahi sai ka ce inna lirru'ba wa inna ilaihi raji'un ma'ana suna nufi tajbihi suna istirja'i da sunan shi shi ne shi kuma sai yake yaba musu saboda ne sai yake saboda sun allantar da shi min ta'allihi ko kun fahimta sun allantar da shi to yanzu kaga kalmar al-sunan Allahu sai ka ce allantarwa kaga an mai da shi mai kenan a ya koma fi'ili allantarwa yana allantarwa ya allantar kaga kalmar kenan in ka ji an fara juya ta misali zahaba ya zahabu zahaban duk kalmar da ka ji a sunan da ka ji ana iya mai da shi fi'ili to dalilin ne akan yana da masdari قتل يقتل قتلا ضرب يضرب ضربا to yana da masdari saboda haka ake iya samu shi fi'ili to ta'allihi ta'allahahu ya allantar da shi yu'allihuhu yana allantar da shi to kaga waɗannan malaman sun karfafi maganar su da cewa sunan Allahu din ba jamid bane ba suna ne wanda yake haka ba ma'ana an tsago shi daga wata kalma ne sai ce faƙad sarraha sha'iru bi lafzin masdar kaga sha'irin ya ainihin wato fito ƙarara ya ainihin wato faɗi ta'alluhi lafzi na masdar ta'allaha yu'allihu ta'alluhan shine masdarin ba shi ne sai ke cewa wa huwa ta'alluh masdarin shine ta'alluh min allaha yu'allihu ilahatan na fatan gane ko ilahatan haka ya ta'alluhan kama ruwa annabin abbasin qara'a ya yazaraka ya ilahataka a cikin qira'ar da aka samu daga ibnu abbas ilahataka ai ibadataka na fata an gane ai annahu kana yu'badu wa la ya'budu wato Allah madaukakin sarki shi ake bautawa amma shi baya bautawa kowa wa kama qala mujahid wa ghayruhu al-majrin ibnu abbas mujahid da shi da wani su haka suna suka faɗi ma'ana yanzu an dan an dan saki hanya ne kaɗan a dan koma a dan casa mahau a dan binciki wasu mas'aloli don a iya gano ita kalma kaza daga ina ta samo asali so da dama idan aka yi saɓani shi ne yake kawo malaman harshe sai su ce to dole a koma a tattauna a gani shin kalma kaza misali ba gidaje ba gidaje daga ina wannan kalmar ta samo asali in ka ce daga gida ne to sai a ce ashe kalmar tana da inda ta samo asali amma wani sai ce a haka take a hausa ba ta da alaƙa da wata kalma makamanciyarta da irin haka ne shin kalmar sunan Allahu haka yake ko kuwa a larabci daga akwai inda aka tsago shi ko kun fahimta shi ne jawo wannan saɓani waɗanda suka saba karatun mahau za su fi saurin fahimtar waɗannan abubuwa wa asli zalika al-ilahu asalin Allahu asalin Allahu al-ilahu ne فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة في أكشار الهمزة إن يبدأ إتتي فاء الكلمة أتكون إلي من تصريف أكتي فاء الكلمة هذا مجنون فرقم كلمة بل فعل فعل يفعل فعل فعل ينهرب مني أفرقه فاء تيمني أتكيه ainin to in ka ji sun ce fa'ul kalima suna nufin farkon kalma ainul kalima suna nufin tsakiya kenan ina fata an gane ce asali suka ce ilahu ne asalin sunan allahu to sai aka share ainihin alhamza din yadda ita ce farkon kalma فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف sai ita lamin din da take ita ce ta tsakiyar kalma din ita kuma sai ta haɗu tare da lamin yadda ake ƙara ta ake yi yadda ta je a farkon sunan shine alifin da lamin ko kun fahimta wato lamin ɗin ya zama guda biyu kenan da lamin ta asali da lamin yadda ta zo don ne don ma'arifa fa udhu na ihdahu ma fil ukhra sai aka saka ɗaya a cikin yar uwar fa sara fa fil lafzi laman wahidatan mushaddada shine sai ta ga ya zama lanjaye guda ɗaya amma wanda aka yi mai shadda shi ne suka ji da haushi a karatun Allah ya ce ali lallan yawa a'a lallan din muke so ka gado lallan din mene ne lallan din lanjaye guda biyu sannan sai ce hakuri ali lallan hakuri da haushi ba na da hikima wato documentation ne asali da haushi ba ya yi in ba da karatun boko zuwa hausawa ba kafin da ture zai ba ka samu wasu rubutattun abubuwa da hausa suna da abubuwan su nasu na fasaha amma ba sa rubutawa hakikan al'amari wani babban professor ne na daga jami'ar bayero allah ya gafarta musu professor ibrahim yaro ya haya shi ne ya zo ya haɓaka abubuwan da suka shafi ka'idojin mahaiɗin nan shi fa za ka ga a wani littafi nasu da ya kawo tarihin yadda turawa suka zo suka fara kirkirowa ya za a rinka rubutun hausa wasu abubuwan suka rubuta suka kasa karantawa saboda su ne suka fara abin to sai kuma babban revolutionaries a harshen hausa shi ne dokta abubakar imam shi kuma adibi shi adab ya fi ba da muhimmanci shi kuma profesa ibrahim yaro ya haya ya fi ba da muhimmanci game da mahauyin hausa na fata an gani allah ya taimaka shi ne sai ke cewa ya tuhrimat kuma in aka zo sai a cika baki wajen faɗin wannan lallan ɗin ta'aziman don girmamawa da Allah maɗaukakin sarki fakila sai a ce Allahu ku kiyaye ba a cewa Allahu kamar yadda za ka saki baki da Hausa sai dai Allahu sai ka ciko bakinka wajen lanjaye ɗin domin girmama mai sunan ina fata an gane kun ji takaitattun bayanai kenan dangane da bismillahu ka ji falalar bismillahu sannan ka ji ma'anar Allahu suna ne na Allah maɗaukakin sarki wanda babu wanda yake da irin wannan sunan ko kun fahimta abin da yasa ake cewa babu wanda yake da irin wannan sunan ka duba da kyau ka gani idan aka sa wa ɗan adam suna galibi a al'adu mabambanta sai ka ga ana sassare sunan yanzu dubi abubakar wasu su ce mishi abu wasu su ce habu wasu su ce buda wasu su ce kari wasu su ce bukar a'a gargaba daga abu abin nan daga kalmar abu bakar wasu sai su cire abu din su rinka kiran shi abu tafiya ta tafiya sai ma su koma suna ce mishi habu kaga galibi hausawa ke yin haka bare bare kuma sai su gatsi tsakiyar sai su ce bukar fulani kuma ka tafi adama da fara da suka ji su ce kari shi din da ne suke nufi kari in ka ji adamawa ko fara da an ce kari to abubakar ake nufi ko kun fahimta ka ga nan sun ɗauki farko nan sun ɗauki tafiya nan sun ɗauki ƙarshe an raba gadon sunan tsakanin hausa da dare dare da ainihin fulani to in ka duba dangane da mutanen da ake sa musu sunaye abdiyani abdiyani ka taɓa jin wanda aka sa wa abdurrashidu ko ga mutane na ce mishi rashidu ko to babu laifi amma ka taɓa jin wanda aka sa musu abdullahi ake ce musu allahi ba ne ba taɓa yin kuskuren ba a ce da gangan suke wasu ko sun fahimta to wannan sunan Allah ba Allah ba ya barin ma wanda same shi sunan na Allah ne kadai amma ka ga cikin sunan Allah a alqur'ani akwai al-aziz in ka tafi kana karatun qur'ani sai ka ji qalat imra'atul aziz sai ka ji matar wani al-aziz shi ma ba shi da suna exactly irin sunan Allah amma ba sunan Allah ba ne sunan wani mai mulki ne al'aziz ina fata an gano to shi ne sai malam yace ar-rahmanir rahim waɗannan sunaye guda biyu ar-rahman mai gabaniyar rahma a nan duniya ar-rahim mai keɓantacciyar rahma a lahira ga muminai ismani mustaqqani min ar-rahma waɗannan sunayen guda biyu an tsago su ne daga kalma ar-rahmatu ala wajihil mubalaga amma an tsara su ne da wannan salon don su zama sun kai matuƙa ga rahama ɗin ar-rahman mai faɗin rahama ar-rahim mai rahama ta musamman duk in ka dubi nau'in rahamomin guda biyu akwai kaiwa matuƙa ya rahman sai malam yace amma fa sunan ar-rahman ashaddu mubalagatan min rahimi ya fi arra'in matuƙa wajen yin rana ɗin don haka kaga a nan duniya sai kaga Allah maɗaukakin sarki in ya tashi saukar da wannan siffar tashi sai ya saukar ya bin shi da mai saɗa mishi ruwan sama in ya sauka ya sauka a gonar mumini ya sauka a gonar kafiri ya sauka a gonar fajiri ya sauka a gonar fasiki da kuma salihu to wannan siffa ce ta Allah ar-rahmanu kenan ina fata an gane وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه بكاية الاتفاق على هذا ابن كثير ما يسمى جنجمي أتكن تفسير شي عند أتكن جنجمي أكا فهمشي ينا باب لاباري أفكيت شوى ما لمينا بسم هذا أكن هكا شوى الرحمن يا الرحيم كيامتك وقال القرطبي شيكم على القرطبي شوى والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لحفما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته الإمام القرطبي يقول ما لمن بسكت سونا الرحمن إنه أن تابوش مدبا الرحمة قل hadisi ne suka dogara da shi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma inganta shi daga babban sahabi Abdurrahman dan Auf Abdurrahman dan Auf ya gina zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kaga wannan shi ne ake kira al-hadith al-qudsi ina fata an gane shi hadith al-qudsi kadan daga cikin bambance bambancen shi da al-Qur'ani shi ba wahayin shi ne mala'ika jibril yake zuwa da shi ba magana ce Allah yake gaya wa annabi in ma ta hanyar mafarki in ma ta hanyar tunanin zuciyar shi shi ne sai manzo Allah sai tashi ya ce Allah ya ce to to ba aya ce ta qur'ani ba amma magana Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari yace Allah ya ce anar rahmanu ni ne ar-rahman inji Allah khalaqtur rahima na halicci zumunci na halicci zumunta wa shaqaqtu lahasman min ismi sannan na tsago sunanta daga sunana sunan Allah ar-Rahman sunan zumunci ko zumunta ar-Rahim ina fata an gane faman wasalaha wanda duk ya sadar da zumunci wasaltuhu ni ma zan sadar da shi da rahmata wa man qata'aha duk wanda ya yanke zumunta qata'atuhu zan yanke shi daga rahmata dan haka kaji wannan kadai ya ishe ka wa'azi zumunci Allah ne yake haɗa shi in ma ta hanya an fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya to shikenan Allah ya haɗa ku wajibi ne ka sadar da shi ta hanyar kyautatawa da mutuntawa da kai ziyara da makamantan haka to ka yi fatan rahama Allah amma duk ka da azuminka da duk wani abu naka in ya zama ka yanke zumunci to Allah zai yanke ka daga ainihin rahamar shi a wannan ne annabi yake cewa ku rinka binciken salsalarku ku rinka kokarin gano dangi domin ku rinka gano ku rinka kai abin nan ku rinka sadar da zumunci wato ka rinka binciken mahaifinka wane da naga ya zo wurinka ya kuce ne in na wance da naga tana zuwa wurinki ko kina aike na tun ina karami ina kai mata goro yaya kuke ne domin haka zai sa ka gane yaya kuka haɗu ko bayan ba ku sai a ci gaba da sadar da zumunci saboda zumunci ba ane da asali da asali ba ne kawai ba wai mahaifinka da mahaifin wani ne kaɗai ba su zumunci ba so ake mahaifinka ya rasu mahaifin wancan ya rasu amma ciki ɗaya suka fito to sai ko kuma ku ci gaba da sadar da zumunci ne ko kun fahimta jama'a kuma sadar da zumunci ba sai ga wanda yake musulmi ba hatta wanda ba musulmi ba za ka sadar mishi da zumunci matuƙar kun haɗu hatta kai ahlus sunna wanda ba ahlus sunna ba za ka sadar mishi da zumunci matuƙar kun haɗu domin wajibi ne haƙƙi ne kai a kanka musamman kai musulmi da kake da dokoki shi sa hadisi ya zo cikin sahihu muslim ranar alƙiyama aka umarci mumini ya tsallaka siraɗi manzo Allah ya ce in ya taɓa cin amana yana ɗora ƙafa shi a farkon siraɗi sai ta zamu sai ta wutar jahannama da shi idan ya taɓa yanke zumunci sai kafa shi ta zame sai ta wutar jahannama da shi domin siraɗi gada ce wadda a ƙarƙashin ta wutar jahannama ce to tun daga gefen farko in kana da ɗayan waɗannan matsaloli na cin amana ko kuma matsala ta yanke zumunci to jama'a sai kowa ya je duba ya gani zumunci mafi girma da kake da shi a duniya shine uwa ta fi ƙarfin zumunci akan kowa sa'annan sai uba sa'annan sai waɗanda aka fito tsatso ɗaya haka malamai ke cewa tsatso ɗaya ba sa cewa ciki ɗaya don karka fahimci sai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko sai wanda kuke uwa ɗaya da shi a'a a wajen rabon gado ne addinin musulunci yake bambance tsakanin waɗanda aka fito uwa ɗaya uba ɗaya da waɗanda aka fito uwa ɗaya da waɗanda aka fito uba ɗaya amma waɗanda duk ya zama an haɗu uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya a sadar da zumunci duk ɗaya ne misali yanzu Allah ya kaddara kai ne babban wa a gidanku sai Allah ya wadata ka tun mahaifinka na iya aurar da ƙannanka sai ya zama yanzu kai ne ka dawo kake iya aurar da su ka sayo wance kaza ka sayo wance kaza to yadda in aka tashi aurar da wadda kuke ɗaki ɗaya za ka yi mata hidimar duk da ta kama saboda uwa ɗaya kuka fito haka kuma za ka yi wa wadda aka haifa a wancan ɗakin saboda abin da ya haɗa ka da waccan tsatso ne kun fito daga tsatso ɗaya uba ɗaya haife ku to shi ya haɗa ka da waccan don haka sai ka manta da siyasar cikin gidan ka san kowane gida irin wannan baka samu akwai nasu nau'in siyasar su wadda ya ma hatta kai ga demokuraɗiyya ba a magana da juna ba ta an gane to karka damu da wannan kai yanzu za ka yi abin da yake wajibi ne a kanka kuma wannan wajibin so da dama sai ka ga mahaifiyarka ta ne maka barazana a kan karka sake a'a annan kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq domin umarni da sadar da zumunci umarnin Allah ne har Allah yana cewa fa hal asaitum in tawallaitum ko an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum me kuke tsammanin Allah zai muku kuna tsammanin Allah zai bar ku haka siddan ku yanke zumunci ku yi barna a bayan ƙasa kuma kuna jin haka siddan sai Allah ya bar ku hadisi ya zo cikin sahihu muslim wata rana annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kama hanya yana tafiya tiryan tiryan sai Allah ya turo wani mala'ika ya biyo bayan shi amma sai ya rikida ya zama dan adam ya ce ina baka je yace zan shiga garin nan ne me zai kai ka yace zan je wurin dan uwa ne sadar da zumunci kana bin shi bashi ne da kake sa ran in ka je daga nan zai biya ka yace a'a kana sa ran wani alheri da zai maka yace a'a saboda ne za ka je ce zan je saboda Allah ne sai ce to gaskiya ni ba mutum ba ne mala'ika ne ni Allah ya turo ni in na bincike ka waɗannan bayanai suka tabbata ya ce in maka albishir da ya baka aljanna saboda haka sadar da zumunci jama'a yana da falala yana da muhimmanci sannan yanke shi kuma yana da haɗari Allah maɗaukakin sarki ya tsare don haka kun ji jama'a hadisi ne sahihi ga shi Allah ya ce zumunci kalmar rahman ita ce sunan Allah to ya tsago kalmar sadar da zumunci ne a larabci daga wannan suna don haka duk wanda ya sadar da zumunci Allah maɗaukakin sarki zai sadar da shi da rahma wanda ya yanke zumunci Allah maɗaukakin sarki zai yanke shi daga ainihin rahma idan da a ce ahlus sunna a Najeriya suna aiki da waɗannan nassoshin ba ina tabbatar muku da cewa da zuwa yanzu adadin waɗanda ake ganin cewa ba ahlus sunna bane da ya ragu adadin ahlus sunna kuma da ya karu domin wasu abin da suke fahimta shikenan da zaran ka zama ahlus sunna to duk wanda ba ahlus sunna ba ma ba zai shiga rahama Allah ba kuma ma Allah ba zai shiryar da shi ba kuma ma Allah ba ya mishi fatan alheri amma ba haka abin yake ba duk zafin son sunnaka baka kai sayyidina Umar ba wata ran ya zo masallacin juma'a ya ga manya-manyan riguna an shimfiɗa na alharini ana siyarwa sai wa annabi talla ya manzo Allah kai ya dace ka sai wannan ka rinka fitowa ranar juma'a da ranar idi haka in kayi baki sai manzo Allah ya ce mishi ai waɗannan irin riguna wanda duk ya sa su a duniya ba shi da rabon lahira riguna ne na alharini na silk maza ba sa sanyawa to duk wanda ya sa a nan duniya ba shi da rabo a lahira kaga sai Umar bai ji dadi ba kamar ya dan so ya dan ji ganinta ne cewa annabi ga shi kaza kaza kaza to amma annabi ya gaya mai gaskiya ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya tsoron ko menene zai faɗa maka gaskiya ba bakan magana ya gaya mai ba ita ce gaskiya wanda duk ya sanya riga alhari ne a nan duniya a ranar lahira to ba shi da rabo ana nan sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kaya daga ciki har akwai rigunan alharini kuma sai mun ga Allah ya miƙe wata riga kyakkyawa sai ya aika sayyidina Umar to sai sayyidina Umar ya riko riga ya to a guje ya manzon Allah ran nan kai na ga riga wurin dillalin nan mai suna Utari na ce ka siya kace duk wanda ya sa wannan bai da rabo kuma ka aiko mini da ita ya manzon Allah ban da rabo ne ni sai ce a na aiko maka ne in ma ka siyar ka biya wata bukata in ma ka ainihin baiwa iyalanka za ka iya ba matarka to sai umar ya tuna akwai wani dan uwan shi da suke uwa ɗaya uba kowa da nashi a makka mushriki ne sai ya nannaɗe wannan rigar sai ya aika mishi ko kun fahimta ka duba duk irin yadda umar yake da ɗaukar zafi amma kuma ya aika da wannan dan uwan nashi to abin da Allah ya hana kai mu'amala da nau'in dan uwa shine wanda ya maka fito na fito akan imaninka amma in bai maka fito na fito ba ba ka da dalilin da ba za ka sadar da zumuncin shi ba ina fata an gane kuma wasu abubuwa ina ƙara tabbatar mana jama'a التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول الدعوة بلسان الحال خير من الدعوة بلسان القال ككرنتد متاني أأيكتياس ككرنتد سوء da bayani na fatan baki ko kun fahimta jama'a sai da haka ya kamata mu fahimci wannan munasaba akan wannan ta kama ne don buga muku misali don ku ƙara fahimta abubuwan nan yanzu nan dab da za mu sallar la'asar a nan wani ya murya aka rako shi wurina a kaduna a state cid na same shi ya yi wajen wata bakwai sun kama shi sun kulle shi sun ƙi su kai shi kotu sun ƙi su kaza sun ƙi su kaza sun ƙi su kaza haka za a bar su cikin yunwa da wahala da menene da menene da menene da ruwa waye musu a siyo musu abinci a siyo musu ruwa a siyo musu kaza a siyo musu kaza a siyo musu kaza a wani ba shi da lafiya ba ruwan sun sa mishi ido ya mutu ko ya rai oro ba da kudi a kai wani asibiti a kai kaza a kai kaza ashe wannan abin ya yi wa inyamurin nan tasiri muka sake haduwa kuma a prison haka shine yanzu dinnan ya samu an fito da shi daga abin nan ne sai ya samu limamin masallacin kasuwar nan abin nan central market ta kaduna a nan yake abubakar gumi da kuma wani dan kasuwa yake don allah su rako shi yana son ne don allah abin da ne mishi kiristoci yan uwan shi ba su mishi ba inyamurai ba su mishi ba ya shiga wani hali ne kawai an yi mishi kazafi ne an kama yan fashi ne kawai sai aka dubi lambar wayar ɗaya daga cikin yan fashin sai aka ga lambar shi a ciki kawai sai aka kira shi yana ina sai ce yana wuri kaza kawai sai aka baka danke shi aka je su yan fashin suka ce ƙarya ne ba abin da ya haɗa su da shi suna dai zuwa wurin shi a kasuwa suna sayayya dalilin samun waya kenan matar da aka yi mata fashi ta ce ba abin da ba san bata gan shi ba ba dai waɗanda ta gani ba su sun yadda sun yi fashi shi bai amshi ya yi fashi ba ita da aka yi ta ce ba shi su da suka yi sun ce ba shi amma an kama shi an garke shi wajen wata bakwai kuma ba abinci ba ruwa ba wanka ba kaza ba kaza ba kaza yanzu yanzu nan ne rami sallah nan ya zo ne gaishe ne ce ya zo ya yi godiya ne abinda wannan yake nunawa shine asali shi addinin musulunci sahabbai ba su shigar da shi gari da wa'azi ba da halaye na gari suka shigar da shi kuma halaye na garin nan ba wai za su je ne su ce a'a wai waɗannan musulmi ne su za mu nunawa ba kaɗai a'a yo ai wanda ba musulmin bane kake so ya fahimci musuluncin ba kwa ganin yanzu da muka cika gidajen rediyo da tafsirai haka ne ko ba haka ba amma ina son ku tattara adadin masu zuwa suna musulunta wurin malaman tafsirin sun kai adadin waɗanda suka musulunta a wurin malawa bakar gumi gaba ɗayan ka tattara na malaman tafsirin kaf ko kun fahimta asali wa'azi kaɗan ne amma aiki ne ake so a yi shi da yawa saboda aiki ya kamata ya gamsar ya gamsar to magana ta zo sai ta fassara sahabbai suka shiga gari kasuwanci suke zuwa da noma da mu'amaloli su ta yi sai ana ganin amana a wurinsu sai ka yi ciniki wurin mutum sai ka mai a ringizo tashi gari sai ka zo kasuwa kana tunanin za ka yi magana ya musu in ka zo ka ce jiya na sai kaya na dubu goma na baka dubu ashirin sai ce me ka siya ya maka tambayoyi da zai tabbatar kai sai ce dama ga kudin ka jiran ka nake ka zo har anan ne annabi ya bada labarin sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya tafi yin siyayya a ranar kasuwa ya je saro kaya sai ga kaya sun yi araha amma ba shi da kuɗi da zai sare su da yawa ga su sun yi araha ga wani kuma ya zo da kuɗi amma shi kuma babu irin kayan da yake so kaga ikon Allah akan yi irin haka sai daga alhazai wani ya je aikin hajji ga kuɗi sai ce ba abin da zai da su wani kuma yana nan yana fama daga abubuwan siye babu kuɗin saye sai haka ta faru sai wannan yake to bawan Allah tun da ba abin da za ka siya da kuɗin ba na aro mana sai ce in baka aro ban san ka ba yaye zai tsaya maka sai ce Allah to in ka gudu baka dawo min da kuɗi na ba wurin ma zan nema sai ce Allah sai ce to tun da ka ce Allah ga su bai san shi ba ba a rubuta takarda ba babu lauya babu kotu babu wakilai ba shaidu ba kowa sai ba shi yanzu kai gemun mutum ko ƙasa yake ja rawanin shi jelar rawanin shi na jan ƙasa in ya ce maka ka bani ka dogara ga Allah ba da gamsu ba sai ɗauka ya bashi suka yi alkawari to rana ita ita ce ranar kasuwa zan zo maka da kuɗin ka shikenan ya tafi sai kaya ranar kasuwa ta sai ya nemi jirgin ruwa a tashar garin su ba jirgin ruwa ya rasa yadda zai hankalin shi ya tashi shi kuma wancan yana can kasuwa yana salati yanzu duniya ta lalace ka ce Allah amma ga shi yau baka kawo min kuɗi na ba yana mamaki shi kuma nan yana nan yana damuwa babu jirgi da zai taho yana cikin haka sai ya ga ice sai ya fara shi biyu sai ya ɗibi kuɗin sai ya zuba a ciki sai ya kawo takarda sai ya rubuta sai ya kawo sai ya ɗaure ya ɗaure sai ya ɗaga icen nan ya ce ya Allah da sunanka na karɓi wannan amanar ya Allah ka isarwa da mai ita sai ya jefa sai ya koma gida ya kwance shi shikenan tun da duk an sa Allah a ciki shikenan jiya muke kawowa in ka yarda da Allah to kalamin ce Allah ba zai ci amanar ka ba ko bayan baka saboda haka sai ya jefa ya tafiye shi wancan ya gaji da jira ya juya zai tafi sai ga ice na yawo a ruwa sai ya ɗauko ce to shi kenan bari in je gida ko abinci ai mana da wannan ice da ya je na faskara ice sai ga kuɗi sun tarwatso sai ga takarda ice a ƙashe saƙon bawan Allah nan wannan irin amanar jama'a an taɓa samun iyayenmu nan zage-zage da kanawa da sakkwatawa da katsinawa suna tafiya accra ghana malamai ne daga nan cikin zaria da katsina sakkwato kano wane ne suke tafiya yan kafa sai su tafi sai su je su zauna a ghana wani na ɗinkin hula wani na kwaɗo da linzami wani na surfani wani telani wani gora ike kaiwa wani siga mazan ƙwaila suke kaiwa ƙasar ghana suka zama su ne 'yan kasuwa a lokacin waɗannan ƙabilu na asanti da sauransu ba musulmi ba ne amma waɗannan mutane hausawa sai suka nuna musu amana shikenan sai suka amince da su sai mutum ya ɗauki kuɗi sai ba bahaushe a jiya in yan uwan suka tambaye sai ce ya ba ɗan Allah ɗan Allah bahaushe kenan wannan a BBC ne aka yi wannan tarihin jama'a sai ce sun ba ɗan Allah wato saboda ganin amana shine sai suka yi ta karɓan addinin musulunci suka ta karban addinin musulunci mun haɗu da wani dattijo mutumin haɗeja ya ce tun yana ɗan ƙarami da wuce shekara tara ba iyayen shi suka taso daga haɗeja ta jihar jigawa a yau muna zaune a makka muna hira da shi ya ce ya najeriya na ce najeriya alhamdulillah ya ce kafin haɗeja na ce na san haɗeja sai ne mun kwatance irin na da ya ce to gidan mu yana nan da wata gajeriyar bishiyar kuka kusan shekara saba'in da wani abu da kuzo to sai ya ce wallahi sanda suka zo garin nan dakon zinare suke yi ya ce kofar ka'aba shaguna ne na larabawa ya ce za a ɗauro mana dakon zinare ba a san mu ba ba a ɗau hoton ba ba a rubuta sunan mu ba za a tura mu muna shiga muna kaiwa sito sito da ke can cikin anguwanni ya ce ba a taɓa kama ƙwaya ɗaya ba haushe ya gudu ba ya ce don haka sai mutanen mu suka samu daraja yace yanzu ka duba yadda yaran mu suka lalace mun zauna muna hira ne da shi sai yaran suna kwalla a gaban mu sai kwalla ta zo sai ta shiga tsakanin mu haka shi ne sai ya dauko min wannan tarihi yace ka gani yace yanzu ba waɗanda ake gani ya tsatsu kamar mu yace amma da farko mu ne mutanen kirki mu ne masu amana mu ne masu kaza malam abubakar bakatsine ne mutumin garin kusada wanda ya sharhin askari a ka'aba yake da kujera da yake karantarwa har ya rasu ba ilimin bane amana ce aka gani saboda haka jama'a shi wannan addinin namu duk abin da muke fa san cewa waɗannan mutane da muke cewa kafirai ko suna ganin mu fa suna kuma karantawa kuma suna aunawa ka je ka zauna a ɗakin hotel wato biya falo ka je kana shan giya gobe ka zo ka ce mishi ya musulunta sai ga yin musuluncin kai in ka tashi sha sai ka sha kwalba biyar shi ne yawa kofi biyu zai sha ya haƙura kai ka sha kwalba biyar kana cewa ya musulunta ne shi ma ya zama yana shan biyar ko kuwa a nan kaduna aka yi wata hadisa yau kusan shekara ashirin ranar kirsimeti bahaushe musulmi ya je ya ɗauki yar kiristoci zai fita yawo da ita automatically kowa ya san abin da zai je da ita aka kawo mishi abincin kirsimeti shinkafa ce da nama da menene sai ya ci ashe uban dan duniya ne uban ta kenan ya lura an ba shi abinci ya ci ba zai ci yankan waɗanda ba musulmi ba sai da ya tashi za su fita tukuna ya yi ci da mota sai ya ce saurara alhaji ya ce mun kawo maka abinci baka ci ba saboda mun kiristoci ne ba za ka ci yankan mu ba sai ya ce mishi yanzu da za ka je ka yi kaza kaza da ya tawaye yanka maka saboda haka da a ce yau a kasuwanninmu za mu gyaru a ofisoshi mu gyaru to wannan level na wa'azin sai a rage shi sai ga suna ta musulunta suna ta karban addinin musulunci ba za ku yi mamaki ba har annabi ya rasu babu musulmi a iraq har annabi ya rasu ba musulmi a kuwait har annabi ya rasu ba musulmi a masar amma yau da an ce musulunci sai kai tunanin iraki da kuwait din da masar nan ne asalin shi amma zamanin umar ne sai karba addinin musulunci saboda kyautatawa da fatake suke musu da mutunta su da suke yi sai da aka kowane musulmi ya dawo cikin taitayin shi ka duba ka gani a ofis ya aka ne sardau ne iya juya waɗannan arna na arewa a yau waɗanda suka gallabe mu sikiyar plus ɗan juma da kake ji duk yaran sardau ne su sun da awonu duk yaran sardau ne sun taɓa zuwa gaida sarkin musulmi ana lissafawa wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne can sai aka zo kuma sai aka faɗi suna wannan sai sarkin musulmi ya ji ba musulmi ba ne ya ce amadu mai mutane har da arnawa aka zo da su fada tawa duka kowa ya yarda sardauna mai gidan shi ne don ne saboda kyautata musu da yake kuma dare ba zai yi ba sardauna ya ce su je su kwaso mishi yan mata gari da zai waye a ofis sardauna ya karkatar da wasu kuɗi ya ce a je a tura cikin wani foreign account din shi ba sardauna ya mutu yana da overdraft sardauna ya mutu ana bin shi bashi ko naira ɗari da tamanin a kiyasin da muka yi ko naira ɗari biyu da tamanin a matsayin shi na firimiyan jihar arewa wanda mawaƙin shi yake mishi waƙa yana ce mishi ubangijin ministoci da sarakuna amma duk da haka ya mutu ana bin shi bashi don haka abu iransu ya kashe sardauna sai bayan da ya kashe sardauna ta yake kuɗi ya tara sai je aka duba akan ɗin sardauna sai ga bashi ake bin sardauna sai ya nadama abubakar ta fawa ɓane wa ya mutu as the first prime minister of the federal republic of nigeria amma har ya mutu ba shi da gida sai da ya mutu daga baya aka je aka gina mai gida yana nan akan titin bauchi babban titin kashi gari sardauna har ya mutu ba shi da gida a kaduna sai gidan da yake da shi tun yana da gaci ko mai anguwa a ƙasar sokoto wannan arewa house da kake gani government house mai gidan gwamnati ne sarrama bai da gida a kaduna abubakar gani har ya mutu gidan shi kwaya ɗaya ne inda ya mutu ya bari amma abokin shi shagari ya ɗiban mishi fili a area 11 ya kai filaye ɗari don jami'a sai ne yana minista ya zo ya zabtara ya zabtara amma har yanzu ka je ka gani an yi makaranta an sa mata sunan har abubakar gumi ya mutu bai ma ga filin ba shi ne dai dama ibn jazai ke cewa wa kad kanu idza ubbu qalila fa saru al-yawma a'ajja min al-qalil irin waɗannan malaman da sarakuna a da ɗan kaɗan ne a da ɗin ma to yau kuma fa sun fi kaɗan ƙaranci yanzu da mutum ya zama babban malami ya zama kaza ya zama kaza handamowa ake yi wawurewa ake yi yana cewa that is the only security of life yawan ka tara dukiya shine security ka in ba ka da dukiya you feel unsecured Allah kyauta to jama'a dai kun ji kala sai shi al-imam al-qurtubi yace wa hadha nassun fil ishtiqaq fala ma'ana lil mukhalafa wa shiqaq wannan hadisi nassi ne karar da ke nuna cewa kalmar ainihin wato rahimu kamar da Allah ya ce an tsago ya tsago ta ne daga ar-rahman to tunda haka ne karara ne yace to kaga wannan babu wani magana sabani ko kuma wata jayayya wannan kalma mushtaq din ta kenan qala wa inkarul arab ism ar-rahman li jahlihim billahi wa bima wajaba lahu to kun san larabawa kuma a jahiliya suna da wata shegantaka naka ce ar-rahman sai su ba su san wani ar-rahman ba الرحيم سلسي بس سبب جي من كاو مثالي أصلح الهديبية الربط بسم الله الرحمن الرحيم سكتي بس يدبا سيدي أسا بسمك اللهم باونا الرحمن الرحيم to wannan musu da suke cewa ba su san wai wani suna ar-rahmanu ba yace jahilcin su ne da Allah da kuma siffofin da suka wajaba ga Allah kila huma bi ma'anan wahid kamadman wa nadim wasu malamai suka ce da ar-rahmanu da ar-rahimu ma'anarsu daya kamar nadman mai nadama nadim shi ma mai nadama قاله أبو عبيد الإمام أبو عبيد القاسم ابن السلام شيف دون مغنى وقيل ليس بناء فعلان كفعيل أو تفدر سكتي أكوي بمبنشي سكان الرحمن بالرحيم سبب الجنس ما يأي بمبنشي رحمن شنو فعلان wannan kuma rahim shine fa'il fa inna fu'lan la yaqa'u illa ala mubalaghati al-fi'l nahwa qawluka rajul ghadban للرجل الممتلئ غضبا saboda duk inda ka ji rahman to abin ya kai matuƙa rahman ta kai matuƙa kamar yadda idan ka ji an ce rajulun ghadban to mutumin ya cika da fushi maƙil wa fa'il kad yakunu bi ma'anar fa'il wal maf'ul amma fa'il yakan zama kawai da ma'ana ta wanda ya aikata ba wai wanda ya aikata kwarai da gaske ba ko kuma ma wani lokacin wanda aka aikatawa don haka kan kake cewa innaka hamidun majidun hamidun fa'ilun majidun fa'ilun in ka tashi fassara sai ka ce ya Allah kai abin godewa ne abin kuma girmamawa ne kaga ka mai da shi ma'anan mas'ulu kenan ku dan yi hakuri an dan shiga na hau ne kaɗan shi yasa ni ma nake ta takaita bayanai na sai malam yake cewa qala abu ali al-farisi wani malami mai suna abu ali al-farisi yace ar-rahman ismun amun fi jami'i anwa'ir rahma duk wani nau'i na rahama to shine ya tabbata a cikin sunan ar-rahman yahtassu bihi Allah ta'ala Allah kadai yake da wannan siffar war-rahim wannan siffar kuwa ta rahim innama huwa fi jihatil mu'minina to ga mu'minai kadai ma'anan aka ce rahman to nau'in rahmat da za ta kai ga kowa ka duba Allah yana ba musulmi Allah maɗaukakin sarki yana azurta salihai yana azurta waɗanda suke fajirai amma a ranar lahira ko makwarwa ruwa ɗaya ko ɗigar ruwa ɗaya wanda ba musulmi ba zai samu ba a ranar lahira Allah ba zai ji tausayinsu ba ina fata an gane قال الله ta'ala. Allah madaukakin sarki ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin tausayi ne ga mu'minai wato anan ana magana ranar lahira kenan wa qala ibnu abbas ibnu abbas yace humasmani raqiqani waɗannan sunaye ne waɗanda guda biyu kowanne a cikin su akwai tausasawa amma ahaduhuma araqqu min al-akhar ɗayan ya fi ɗayan tausasawa ai aksaru rahma wato ɗayan ya fi ɗayan yawan rahma ثم حكى عن ابن عن الخطاب وغيره sa'annan sai shi wannan al'imamu abu ali alfarisi ya ba da labarin cewa malamin nan mai suna khattabi da shi da wasu malaman suka ce annahu mustashkalu hadhihi sifa wa qalu la'allahu arfaq kama ja'a fil hadith sai suka ce to amma wannan siffa ta cewa ar-rahmanu an ce ta fi kaiwa matuƙa ku fahimci maganar ta fi kaiwa matuƙa wajen rahama kuma ta fi ganewa da kowa da kowa to kuma ya za a ce ta fi zama arfaq ko kun fahimta wato ku duba ar-rahman sunan Allah ne akwai tausasawa a ciki ar-rahim ma sunan Allah ne akwai tausasawa to sai malam ya ce in ya tabbata ar-rahman mai rahama a nan duniya ga kowa da kowa arrahim kuma rahamar shi a lahira ga muminai kadai sai ce to kaga kenan ina maganar tausasawa in akwai tausasawa a cikin arrahim ya kamata nan ma kowa a lahira ya samu sassauci to shi ne sai ce to kaga akwai ɗan rikici wajen fahimta to sai ce malamai suka ba da ansa wa kalu suka ce la'allahu arfaqu yiwuwa ana nufin taushin ya fi tausasuwa ne kama ja a fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna allaha rafiqun Allah mai tausasawa ne yuhibbur rifqa yana son tausasawa fil amri kullihi a cikin dukkan al'amari wa innahu yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'urf kuma Allah yana bayar da al'amari a cikin sauki wanda al'amarin da za a neme shi cikin tsanantawa Allah ba zai bayar ba za mu iya fahimta haka daga misalin hadisai da za mu dibo wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zo sai ya shigo cikin masallaci da raƙumin shi sai ka kaddara yanzu mutum ya zo masallacin ku na juma'a kuna tafsiri da la'asar ko da safe da mashin ɗin shi janken ɗin shi ko bestar shi duk ga kucin kun kafe naku babur ɗin a waje shi kuma sai ya rinka kutsowa da nashi zai shigo cikin masallaci a irin yadda mutane suke a yanzu da gauki ne za su mai dukan shi za a yi ko kuma a ce malam kai wawa ne ba ka da hankali ne ba ka gani amma mutumin nan ya shigo da raƙumin shi cikin masallaci ya samu wuri ya ɗaure shi ya zo ce annabi barka da asuba bai amsa mishi sai ce jama'a cikin kuwa ya muhammadu ka ji fa cikin kuwa ya muhammadu sai suka ce farin mutumin nan da ke kashin gido ya ce to na zo ne zan yi maka tambaya amma fa zan tsananta maka a tambayar kaka ji haushi na sai mu ya ce bismillah ya ce to me wa'azi ya je ya ce mana Allah ne ya turo ka da saƙo haka abin yake sai ce haka abin yake ya ce ka ce za a yi sallah za a yi azumi ya lissafa duk musulunci annabi yana ce mishi haka ne sai ce to dama da aka yi mana wa'azin ne mun yi sha'awa amma shakka ta kama mu mun kasa tabbatar da haka abin yake ko ba haka abin yake ba shine mutane na suka turo ni in zo in na ji gaskiyar abin to ni musulunta sannan kuma in karɓar musu addinin musulunci in kai musu to ka ji da ya gama sai kuma ya ce ni dinnan daga cikin ƙabilar banu sa'ad ibn bakar nake daga garin su halimatu sa'adiya nake yanzu da sahabbai sun yi yauta sun da kai zai kai ga yin wannan tambayar kuma ka ji fa shi yanzu wakili ne na dubunnan mutane sannan da sun yi yauta sun da kai ka ji ma kawun annabi ne tunda annabi ya sha nono a garinsu mana iyayen annabi ne mutanen garin ko kun fahimta sannan wannan da ya zo masallaci ya samu wuri a cikin masallacin ya fitsari suka tashi za su da kai annabi ya ce a'a ku tsale shi yana cikin fitsarin za su da kai ya ce ku tsale shi ya gama fitsarin da ya gama sai ce a ɗibo ruwa a zuba aka ɗibo aka zuba mutumin nan ya zauna ya zo a zuwa shi ba musulmi ba ne ta yi ya ji labari dama musuluncin da aka zo mugunta ake cin zalin mutane ake ya zo ya gada ne ya gani ina fata an gane saboda haka yanzu waɗannan sahabbai da an bar su sun da kai na ɗaya in ya koma zai ce abin da muke ji jita jita da gaske ne ba ku ganin bandejin nan yau kwanan su uku da duka nan shi kenan kaga yana da hujja ɗaya kenan na biyu mutumin da ya fara fitsari dan ka hana shi ba zai hannu ba dan fitsari ba shi da birki ba shi da clutch ba shi da control saboda haka madadin yanzu zai yi fitsarin ne a wannan gurin in aka fara dukan shi duk sai ya fesa wa masallacin fitsari har da ku masu dukan shi saboda haka madadin guda guda ko bokiti guda yanzu duro guda ko mota ɗaya na ruwa za a nemi sannan da ya ji wa'azi ya gamsu sai ya karɓi addinin musulunci to a nan ne addu'ar shi sai ta bayyana yake cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kan ni da Muhammadu mu kadai bayan mu ka ji kan kowa ba wai kowa mutanen duniya ba waɗannan na masallaci da suka tayi zasu da kai shi ma sako ne aika musu to anan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da taushi yana da tausasawa kuma yana bayar da abu ta hanyar taushi wanda baya bayar da shi ta hanyar tsanantawa da haka annabi ke cewa bashiru wala nasiru yassiru wala tu'assiru ku rinka farantawa ku rinka faɗin kalmomi masu daɗi kar ku rinka faɗin munanan kalmomi sannan ku rinka tausasawa kar ku rinka ƙuntatawa to abinda waɗannan hadisan ke nuna mana shine a matsayinka na mai wa'azi ko musulmi dole ne ka dubi mutane daga idda suka fito kaga wannan mutum da ya zo daga raƙuni mutumin ƙauye ne kaga wancan da ya zo fitsari a masallaci shi ma mutumin ƙauye ne to daga ganin inda mutum ya fito galibi kakan fahimci yadda yake duk da yadda kai ya waye din nan fa kana zaune wata rana sai ka ji wani san gani ne ya ce maka gafara dai sai ka biya mishi ka ce Allah mana aikin gafara zauna nan a kawo mishi ruwa ya sha ya ci ya koshi ta fara zai tafi sai ka raka shi ka ba shi kuɗin mota sai ka ce daga yin ka zo ka rinka cewa assalamu alaikum sai ce a ta aka farka Allah na gode salamu alaikum salamu alaikum shi ke ya dai darasin ke amma in yace gafara dai ka ce kai jahili ne sallama da ka iya ba jahilin banza jahilin yaci ko kun fahimta jama'a saboda shi gafara dan nan haka ake a garin shi ko kun fahimta jama'a kenan in ya zama a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi na tura sahabbai suna zuwa ƙauyuka suna wa'azi ashe abin da yafi dacewa gare mu ma yanzu haka ƙauyukan nan da kuke gani sun kasu kashe uku akwai ƙauyuka waɗanda ke kewaye da gaibukan musulmi galibi musulmi ne akwai gairukan da ke kewaye da ƙauyukan da ke kewaye da gairukan musulmi ba musulmi ba ne asalinsu wato maguzawa ne ko kun san har yanzu a ƙasar zazzau akwai maguzawa ko kun san har yanzu a ƙasar katsina akwai maguzawa a ƙasar zamfara da sokoto da kebbi da kano har yanzu akwai maguzawa ba a ji an yi musu wa'azi ba ba a ji an yi musu wa'azi ba kusan shekara ashirin 1993 da muka je aka yi wa'azi wani ƙauye nan hanyar kano wani maguje musulunta ya ce to mama ku ne danginmu amma ba ku zo kun gaya mana naku saƙon ba yace bature ya hauro daga ingila ya zo ya faɗa yace dan haka duk da ayyan musulmi yace amma mu ba mu ba dama muna jira in kun ce mana mu taho in ba ku ce mana ba mu kyale ku yace amma abin mamaki yace tun yana saurayi yake kawo hatsi kasuwar sabon gari yana siyarwa in yayi noma yace amma ba a taba ce mishi ga yadda addini yake ba haka al'amarin yake saboda haka in kuka dubi yanzu in ka shiga wajen ikaraɗin nan jama'a sai ka nemi kai kuka ba su nan za ga yan uwanka ne hausawa gar suna jin hausa wani lokacin har sun fika amma kuma ya zama an haɗa shi faɗa da kai an saka shi a cikin wani addini baƙon addini kuma an ce kai maƙiyin shi ne kuma an kawo mai dalilai ya gamsu sannan sai abubuwan da aka rinka a ƙasar nan waɗanda ba daidai ba ne a da mutum ya zo zai musulunta sai a ce to ya kawo rago in ya kawo rago sai a ce zai kawo da nashi da na mahaifiyar shi kuma sai a ce to ya kawo kuma kuɗin suna zai za a raɗa mai suna ne don haka sai ya kawo ragon suna sai ya kawo kuɗin malamai sai ya kawo goron suna da ra'ayi mai babu wannan a musulunci to waɗannan abubuwan jama'a ana buƙatar yanzu a samu waɗanda za su sadaukar da kansu ne da waɗanda za su sadaukar da dukiyarsu da waɗanda za su sadaukar da lokacinsu su shiga waɗannan da aka saka su a cikin addinin maguzanci ai christianity a ji a yi musu bayani waɗannan maguzawa a nuna musu ga addinin musulunci to sa'an nan sai kashi na uku su ne 'yan uwan musulmi gabas da yamma kudu da arewa duk inda ka fita zariya yanzu za ka je ka samu danginmu ne musulmi ne ɗari bisa ɗari suna da masallatai amma sai ga wasu ba su iya karatun fatiha ba a nan muna haɗuwa da su a aikin hajji ya iya noma har ya zo aikin hajji amma bai iya fatiha ba kan yi musu wa'azi kan yi musu wa'azi in ya ga ya natsu da kai sai zai ce maka alaba ba ta malami fa kullum fatiha nan da ake cewa a yi fatiha da salati ga annabi ban san mece ce ba amma fa ya zo makka ne yanzu a makka ne ma yake maka wannan fatawa har ya iya tara kuɗi zai je aikin hajji amma bai san menene arafa ba an aje mana jirgin sama ya gan shi ringine ne yace ne duk da wannan ce arafa da za mu hau nace a ba kai ba tukuna wannan jirgin sama ne jirgin sama za mu hau a nan kaduna da filatani daga nan ƙauyen sobaɗin nan yana cewa wannan ne arafa da za mu hau na ce a wannan jirgin sama ne shi yasa akwai aiki a kanmu ayyukan kuma suna buƙatar ne kowa ya fahimci ba wai na malamai ne kaɗai ba masu kuɗi za su yi masu mulki za su yi matasa kowa zai yi wannan aikin wallahi in ba haka ba akwai mas'uliya kubra akwai nauyi mai girma jama'a ranar lahira muna nan muna sallah karatu yayi yawa har muqabala ake a cikin birni haka ne ko ba haka ba haka mun ga ana muqabala karatu ne yawa saboda haka waɗannan mutanen abin da suke buƙatar ka je ka tara su ka koya musu ya ake alwala to kuma idan ka tafi din ba za ka tafi da irin wannan wuta taka da ka take jiya uku ko jiya hudu ba za ka sassauto ne abu na farko in ka je ka fara bin su sallah amma ka je kana ganin cewa waɗannan bai halatta a bin sallah ba waɗannan ba su iya sallah ba to matakin farko da ka sa na kiyayya kenan ko kun fahimta jama'a ka je ne da ka koya musu ibada amma sai ka je kuma sai sai ga ka koma gefe guda suna yin sallama kuma sai ku tashi ku tada taku sallar amma kuna zuwa ku wuce gidan sarki kuna wucewa gidan sarki a haɗa ku da liman ku ce to ku bakin sarki ne amma idan ka ku a hannun liman sarki zai kawo muku abinci ku ci liman zai yi murna zai yi farin ciki saboda kun ce ku bakin shi ne sai ku ce kun zo wa'azi ne amma liman ya buɗe muku taro da addu'a to sai liman ya ji ashe shi ma ana daraja shi amma kun zo gari shi kenan kun ja tun da gefe guda kun yi wa'azi limin ne zai fatawa yake yawan gudun ko yawan ladan ku duk wanda ya gudu daga garin yana da lada kilomitocin da ya ci haka yawan ladan shi sai a watsa a bar ku daga kun sai motocin ku da kuka je wa'azi ku gama hayanai wa'azin ku ku taso mutanen gari ba san me kuka yi ba so da haka aikin gyara din jama'a yana da wahala fiye da yadda mutane suke tunani amma matakin farko shine sai an yi abin da annabi ya ce yassiru wala tu'assiru ku tausasa ku sauƙaƙa ka ku tsananta wa bashiru wa la tunassiru ku rinka mutane albishir ku rinka gaya musu kalmomi da za su jawo su kusa da su ku je ku ga wani ba amerika jama'a 1975 ko 76 ya musulunta khalid yasin lacca yake yanzu da harshen turanci yana yada addinin musulunci across the europe ba inda ba ya shiga a ƙasar turai amma in ya zai wa'azi gaba ɗaya ake tarawa da musulmi da kiristoci da 'yan mata da zanzaransu da minijin da miniske duk su taru in ya gama wa'azi sai ce to yanzu cikin ku jama'a wani ne yake da jayayya game da abubuwan da muka faɗi wannan saƙo ne daga Allah wa yake da jayayya sai ga kowa bai ɗaga hannu da ba wanda yake da jayayya sai ce to yanzu wani ne zai ba da testimony shi wani ne zai imani da wannan saƙon haka ba ga an tara su ya musuluntar da su aikin da yake wajibi a kanmu kenan jama'a shi gaskiya muke faɗa wa jama'a kullum mu wannan wuri namu ba masallaci ba ne makaranta ce ta boko da ta addini a haɗe kuma ɗakin taro ne wannan da muke zaune ɗan ƙarami ne na sama shi ne mafi girma za mu iya kiran lacca kowa ya zo babu exception babu cewa banda kirista babu cewa banda kaza a'a hasali har goron gayyata za mu iya aikawa da kiristoci yau muna so su zo muna so mu yi wa'azi akan kaza kaza sai mu kira wani daga cikin malaman da wanda yake da ilimi akan comparative religion knowledge Husaini Madera ne za a kira a Muhammad bin Usman ne za a kira sai a zo a'a wata rana sai mu ce mun ba su dama bishop na coci kaza ya zo ya yi mana lecture on the doctrine of trinity in the christendom ya zo mana lacca akan aƙidar Allah uku ne a cikin aƙidarsu mu ji daga gare su in muka ji sai mu ce to mu kuma kun gaza abin da ke addini ne mu yi musu tambayoyi mu ce ku ba mu ansa akan kaza a samu masana a cikin mu dangane da littafin nasu a ce a wuri kaza littafin naku ya ce kaza a wuri kaza littafin naku ya ce kaza what will be the response to that menene amsar haka sun zo sun zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga kudancin madina daga kudancin kasar maka suka taho suka zo suka yi kwanaki a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan suke kwana a nan suke tashi nan suke ci nan suke sha kiristoci ne daga najran yau waɗannan mutanen ba kirista ko ɗaya a garin kaje duk musulmi ne su ne kudancin saudi arabia kiristoci ne da duk ba su nan su ne su tamimu dari tamimu bidari ya zo gaban annabi da cross din shi adiyu ibn hatim shi ma ya zo gaban annabi da cross din shi amma duk suka karba addinin musulunci so abin da zai zo ba in ba a yi dialogue ba in ba a zauna an tattauna ka faɗi na faɗi ka ce kaza na ce kaza sannan karkata ran ran da ka faɗa mishi ran nan ne zai bi yanzu kamar yadda wannan imamun yake cewa cewa yake don Allah duk ran da nake da lacca da zan yi a gidan rediyo ko a talabijin ko AIT ko wane ne don Allah in kira shi duk abin da zan faɗa shi kuma ya faɗa wa mutanen shi da inyamuranci so amma har ya tashi nan bai ce shi fa zai musulunta ba amma fa shi ya ce ya ga alherai wanda shi fa ɗan uwan shi inyamurai na kabila da ɗan uwan shi kiristoci ba su nuna mishi ba shikenan that's a milestone ma'ana an kama inda aka fara ana nan ana nan wataran shikenan baka san ina ba a haɗe ba so hakikanin al'amari jama'a shi wannan addinin namu karka rinka tunanin cewa mutane sun musulunta da yawa rahama Allah za ta yi kaɗan ba irin kunin mu bane nan ma'azini an yi kuni mutum hamsin in mutum ɗari biyu suka zo ta yau za a sha kaɗan sai kai sai rika ɓoye naka duk 'ya'yan annabi adam suna da gida a cikin aljanna kaf saboda haka kai fatan duka in an musulunta an tafi aljanna ba za a rage maka gida da yake da daki goma sha bakwai ya zama sha biyar ba balle a ce a har hada dubu biyu a tawa da wani hasali sai an shiga aljannar kaf waɗanda tsautsayi ya kai su wuta sai zama ga gidajen su nan ba kowa sai Allah ya ce to ku sauran ku rabe ma'ana ta yi yawa ma shine wa uzlifatul jannatu rama rama za a zauna a cikin aljanna saboda mutanen ba su da yawa don haka karka taɓa tunanin su George Bush da su Reagan da su Blair in sun musulunta kai kayi asara a baka asara ba baka ragu ba ko kun fahimta to kenan yanzu in ka fahimci haka ashe yadda ka san in ka ga wata sanɓaleliyar yarinya ka je ƙofar gidansu mahaifinta na fitowa sai ka ga ka fara ƙasa ƙasa ka fara wata alwala da ba ruwa kana mun iska hannaye haka ba haka bane wai dai duk a fahimci kai da min Allah ne malami salihi ne mai tsoron Allah mutumin kirki ne haka ne ko da haka ba idan ka ba zai fito ba kuma ka sa hannu a kwankwasa ka goce haka a'a za ka dan kakkare haka ka dan yi ladabi ko in ka tashi kalmomi haka ko da a anguwar kaf ana cewa gidansu gidan mayu in kai ka zo za ka ce wa yaro kai ina gidan mayu nan yake a ba za ka faɗi ba in baban ta ma malam wani yake cewa sai ka ce ina gidansu alhaji wani ka dan karawa abin personality me yasa to wajen isar da sakon Allah a lokacin nan ba za ka iya tausasawa ka iya samar da kalmomi ba ku je ku ga amerikawa idan yau ya musulunta jama'a yau in ya musulunta sai ga cewa kuma yana da aiki a kan shi wajen ya kira wasu zuwa ga addinin musulunci don haka ranar asabar sai sa kambas ɗin shi ya shaɗa mara sai zai tsaya a kwanan anguwarsu nan ga malamai sun taru a masallaci sai yana cewa ku zo ku musulunta kawai shi aikin da yake kenan kamar red safety yana cewa ku zo ku musulunta ku zo ku musulunta in ga lokaci a ina sai ce tafi masallaci ga malamai can shi dan agaji ne da rashin yake baka kawai ya za ka musulunta ma shi ma bai sani ba amma dai ka zo ka musulunta haka ake yada addinin musulunci bai kamata ku zo kuna kyamar yada addinin musulunci ko kuma kuna rewa addinin musulunci ba wannan aqida ce yahudiyya lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara haka suke cewa yahudawa haka suke cewa ba wanda zai shiga aljanna idan ba daga jinin annabi yakuba bane amma aljanna gidan Allah ne Allah ne yake da ita kuma yana ba wanda ya so Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji waɗannan bayanai to bayan da malam ya gama kawo wannan sai yake cewa na'am wa qala ibn mubarak abdullahi dan mubarak yace ar-rahman idza su'ila u'tiya war-rahim idza lam yus'al yaghdabu ibn mubarak ya dan kawo bambanci kadan yace akwai dan bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim ar-rahman shine duk sanda aka roƙe shi sai ya bayar arrahimu kuma shi ne wanda in ba a roƙe shi ba sai ya yi fushi kaga kusan ma'ana ɗaya ce amma akwai ɗan bambanci wannan duk abin da aka roƙe shi zai bayar duk wanda ya roƙe shi zai bayar wancan siffa kwa ita ce wanda in ba a roƙe shi ba ɗin sai ya yi fushi sarki ya tabbata ga Allah al-imamu shafi'i ke cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu وبني آدم حين يسأل يغضب Allah idan baka roƙon shi sai fushi da kai dan adam kuma in kana roƙon shi sai rinka fushi da kai وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يجي wannan yayi daidai da ainihin abin da aka samo daga ainihin wato abu huraira abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yas'alillah yaghdab alaihi wanda duk baya roƙon Allah to Allah zai fushi da shi jama'a kun ji wanda duk baya addu'a wanda duk baya roƙon Allah Allah zai fushi da shi domin ibada matsayin su daya ai addu'a matsayin su daya da sallah kamar yadda ka san sallah ibada ce to addu'a ma ibada ce haka hadisi ya faɗi cikin turmiji cewa addu'a huwal ibada don haka in baka roƙon Allah Allah zai fushi da kai kuma jama'a addu'a din nan za ka yi ta akan komai ka tashi kullum ka ga cewa ka samu wani yanki a dare ko da kana kwance ne ko da kana kwance ne don karanta ƙarshen ali imrana allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila ƙarshe sai ce ne subhanaka faqina azaban nar zaka iya addu'a kwance zaka iya addu'a zaune zaka iya yi a tsaye don haka kar ka sake wani yanki ya wuce maka na dare baka samu kayi addu'a ba sannan kowaye kai akwai wani abu da yake damunka wannan abin da yake damunka ka faɗa wa Allah ka karanta qur'ani tun daga suratul baqara qur'ani ya fara ba mu labarin yadda annabawa suke addu'a ka karanta addu'ar annabawa ce har suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas addu'o'i ne birjik annabi nuhu yayi addu'a annabi ibrahim yayi annabi musa yayi annabi isa yayi duk annabawan Allah sun yi addu'a me yasa kai baka addu'a wani talauci ne dame shi wani rashin aikin yi wani jarabawa yake so ya ci wani kuma admission yake so ya samu wani gallababban lecturer ne ya fi karfin shi ya rasa yadda zai yi duk abin da kake so sai ka roki Allah kana nan sai ka ji an ce ya tafi sabbatical shekara biyu shikenan kai kuma dama saura shekara ɗaya za ka graduation shikenan ka ka zauna lafiya ba za ka haɗu ba ma gaba da ولهذا قال dan haka Allah yake ثم استوى على العرش sannan bayan da Allah madaukakin sarki ya kammala halittu sai kuma ya koma ya daidaito akan al'arshi ar-rahman Allah shine ar-rahman wato wannan abin da yake ishara shine halittun sammai da ƙasa da Allah ya kammala su kaga yana daga cikin rahmar shi sai kuma ya koma ya daidaito akan al'arshi to sai ya kira yawa kanshi kirari da cewa ar-rahman shi Allah shine mai cikakkiyar rahma wa qala a wani wurin Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arsh istawa Allah mai rahama ya daidaito a saman al-arshi fa zakara listiwa a bismir rahman kaga anan sai Allah ya bayyana cewa ya daidaito a sama amma gaba ɗaya sai yawa kanshi kirari da sunan ar-rahman me yasa ليعم جميع خلقه برحمته دن يغني دكان halittun shi da rahamar shi domin ka duba Allah ce waye wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikinku da duk alƙawarin da ake muku yana sama kaga dai ruwan sama in bai sauka ba har mu sai da omo sai ya gane kuskuren shi wannan shekara ba zai cinki sosai ba har ma'aikatan gwamnati ruwan sama ne baki ɗaya ke tahowa da arziki sannan sai ce haka alkawarin aljanna aljanna ma a sama take to a ƙarƙashin wannan sai Allah ya koma sai ya daidaito a saman al'arshi to kaga yana sama da ku rahama shi tana zubo muku tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi wa qala Allah yace wa kana bil mu'minina rahima sannan kuma Allah mai jin tausayi ne ga mu'minai فخصهم باسم الرحمن باسمه الرحمن أبو فخصهم باسمه الرحيم sai Allah ya keɓance muminai da sunan shi arrahimu wa qalu qalu to sai malamai suka ce fadalla ala anna arrahmana ashaddu mubalaghatan fi rahmati li umumiha fi darain li jami'i khalqihi malamai suka ce sunan Allah arrahman ya fi nuni zuwa ga tsananin rahma din fiye da arrahim din saboda rahmaniyar Allah tana game bayi gaba ɗaya da halittu a duniya da lahira warra'in amma rahim kuwa khassa bil mu'minina ma'ana rahmaniya din ta siffa Allah ar-rahman har lahira za ta je domin kaga a cikin hadisin shafa'a annabi yace za a tattara halittu gaba ɗaya a rana sai a kusanto da ranar kusa da su suna tsaye tsirara sannan Allah ya fushi fushin da ba zai taɓa yin irin shi ba sai ya zama hatta annabawa irin su Ibrahim da Musa da Isa duk suna jin tsoron su je wurin shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake shi annabin rahma ne ya fi su sun sauran don haka kaga annabi Nuhu ya yi addu'a yace wa qala rabbi la tadhar ala al-ardi na kafirin dayyara yace duk duniya karka bar gida ko kwa ɗaya na kafirai yi addu'a as aka saki azaba gaba ɗaya ta shafi kowa da kowa har dabbobi annabi musa saboda irin matsala da fir'aun ya saka shi a ciki yau wa fir'auna addu'a ya allah kar ka taimaki fir'auna ya imani don in fir'auna ya musulunta to neman cutu to amma kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ɗazu muke karantawa sun azabtar da shi sun wahalar da shi sun ci mutuncin shi ya rasa inda zai kai kuka ya kai kuka ga wani dattijo shi ma dattijon ya juya mai baya sai ga mala'ika jibril ya zo cikin gido ya ce Allah na gaishe ka bayan gaishe ka kuma yana cewa ga mala'ikan da ke sarrafa duwatsu abin duk da ka bashi umarni shi zai yi don girman Allah ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka yi wa'azi mutanen anguwar ku kaf su juya maka baya a kore ka daga masallaci a kwace mata a baka notis a shago tsakani da Allah ko kwamishinan 'yan sanda ne yace ka faɗi abin da kake so cewa ba kai ranka ya daɗi duk aji a kulle su gaba ɗaya haka ne balle mala'ikan duwatsu dutse ɗayan ya ɗauka ya sauke wa garin an gama amma annabi sai ce a kyale su in ba su yi ba 'ya'yansu ne ya ba su yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata shekara ina sharhin wannan hadisi sai ta daidai da limamin arafa daga garin ya zo daga ta'if ya zo sai ce kun gani da annabi ya fushi ya ce a bar ne da bana limamin da zai hau arafan nan da ba shi aka samu ba inda su da ƴaƴansu za su haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya taimaka idan haka rahama Allah duniya da lahira ce sai malam yake cewa warrahimu khasun bil mu'minina walakin ja'a fi du'a al ma'fur sai dai ya zo a cikin addu'a wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda ya ce rahmanud dunya wal akhira wa rahimuhuma annabi ya ce ya Allah kai ne rahmanu na duniya kai ne rahmanu na lahira kuma kai ne rahimin su ina fatar an gane ina ganin hadarin ne ya taso ko eh to shi kenan to bari mu kai gaba insha Allah don dai a sallama mutane saboda mu muna gida wasu a nesa suke مالا يتي واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره سورة الله الرحمن سورة نديك بانت الله شي كأي بأتبع كرام وند شيبا كوكم فهمت يا جماعة كما قال تعالى كما يبدا الله يتي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن in kuka tashi addu'a ko dai ku ce ya Allah ko ku ce ya Rahman ayyan ma ta da'u kowanne suna kuka kira daga sunayen Allah falahul asma'ul husna kyawawan sunaye dai tabbatattu ne ga Allah wa qala ta'ala Allah yace yas'al ku eh haka ne yas'al man arsalna min qablika min rusulina Allah yake cewa annabi ka tambayi manzannin da muka aiko kafin ka aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu mun sanya musu wasu gumaka banda Allah mai rahaman cewa su bauta wa gumakan a'a mana duk waɗannan suna wannan karatun abin da yake tabbatarwa shine ar-rahman suna ne na Allah kaɗai ba a kiran wani da shi walamma tahajrama musailamatul kazzab tahajrama eh tajra eh tajah tajahrama tajahrama asalin wannan kalmar mai ta'aliki shi da kanshi yace wannan kalma gaskiya ba larabci bace yace saboda ɗanɗanon ta babu shi a harshen larabci yace yana ganin kalmomi ne guda biyu aka gwama su ina fata an gane jahara da jirgi to larabawa sukan yi haka larabawa sukan yi haka su ɗauki kalmomi guda biyu sai su cuɗa su sai su zama ɗaya misali habara maut sunan gari ne habara maut ma'anar shi habara mautu mutuwa ta halarto hausawa ma sukan yi haka dubi ɗan ladi ɗa daban ladi daban sai aka haɗa sai ya zama ne suna ɗaya to wannan kalmar malam yake cewa ɗin nan ta jahrama yana ganin kalmar daga jahara ne da kuma jirgi shine yayin da musailamatul kazzab ya bayyana ainihin jirgin shi laifin shi wato wani mutum ne makaryaci da ya ji annabi yana wa'azi shi ma sai ce Allah ya mai wahayi ina fata an gane sai ce shi ma Allah ya mai wahayi duk sanda aka sauko da annabi sura shi ma sai ce an saukar mai sai mai da abin gasa to har wata rana sai mutanen shi sai gane cewa shi mashirmanci ne na haka sai su zo su tsogale shi sai suka ce wata rana musailamatu to muhammadu an saukar mai da wani karatu والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كيكم لي أكثر كمك سيشو سيدك كنش سيدان ككر مسؤول لارنشي ينا يا يربع يا يربع yana siffanta kangaru ne kangaru abin nan babba da jaka ko yana dan siffanta shi yana faɗi da larabci sai shi yanzu ya ce a ka kwantar da hankalinka ka san dai na san ƙarya kake yawa don haka ka ɓata lokacin ka na san ƙarya na san ƙarya kake yi ma'ana kawai shi ma Muhammadu mun ƙarya tashi ne don ƙabilanci kai ko mun goyi bayan ka ne don ƙabilanci ba ƙuraishi ya tashi ya ce an yi mai wahayi sai muka ce ƙarya ne kai ma wani miƙe kai ma ka ce an yi maka kai ƙabilanci ne yasa to shine yayin da musulmatul kazzab ya bayyana wannan ƙaryar tashi وتسمى برحمن اليمامة an gani mutumin kasar yamama ne wato yankin kasar larabawa kamar inda zaka ce yana kudu da kasar larabawa sai ya sanya wa suna ainihin wato ya ce shi rahmanul yamama ne sunan shi rahmanul yamama kasahu allahu jalbabul kadhib sai Allah ya sanya mishi lullubi na ƙarya ya shahara da shi sai aka ya shahara da shi ya shahara hu bihi ko ya shahara bihi ya shahara da shi sai dai a taku nuska in ya ce ya shahara hu bihi ya shahara shi da ita ma'ana sunan shi musailamatu sai ya koma yana cewa a rinka ce mishi rahmanul yamama madadin a karɓi wannan sunan sai mutane kai sai suka rinka ce mishi musailamatul kazzab su da kansu shi da makaryaci ne fala yuqalu illa musailamatul kazzab sai aka koma ana ce mishi musalamatul kazzab fa sara yudrabu bihi al-masal fil kadhib sai aka koma ana buga misali da shi wajen ƙarya baina ahli al-habar min ahli madar tsakanin yan birni da yan ƙauye duk inda ka je sai a ce haba da Allah ƙarya kamar musalamatu shine baina ahli al-habar yan birni wa ahli ko min ahli madar daga cikin mutanen da suke mutanen ƙauyuka ko kuma mutanen da suke gine-gine da ainihin duwatsu wa ahlul yabar da kuma mutanen ƙauye waɗanda suke gida da ainihin wato fata ta dabbobi min ahlul badiya mu daga cikin mutanen ƙauyuka wal a'rab da ainihin mutanen da suke rayuwa cikin dazuka wato kamar abin an yi wahayi ne ko ina sai aka koma ana ce mishi musulmatul kazzab ko kun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar da nake cewa saboda yadda na ga hadari ya taso jama'a ba kuma za mu so insha Allah a ce wani ya tafi ruwa ya tsare shi ko makarantar haka ba ina ganin wannan gaba za mu saurara insha Allah ta'ala mu fatan Allah ya sa albarka abin da muka karanta ya ba mu ladan abin da yake daidai ya gafarta mana zunubanmu ya karɓa ibadojinmu da muke ta yi na ainihin wato wannan wata mai albarka muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk